أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخلو من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا فما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسحته ليقولن هذا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da goma ga watan farko dubu biyu da ashirin da biyar a darasinmu na ƙarshe muna cikin fusilat mun tsaya aya ta hamsin da ɗaya yau insha Allahu za mu tashi aya ta hamsin da biyu kahin nan akwai tambayoyi wanda za mu amsa kahin fara karatu ta farko wani na tambayar me matsayin idan ka huce ta wajen makabarta shin addu'a ta hau kanka eh addu'a tana hawan kan mutum idan ya je ziyara kabarin in ka je makwantan ne ba kana hucewa ba iya dama ko hagumci kana hucewa a in ka je ta ka je makwantan shine ake wannan addu'a ta assalamu alaikum ahalar diyari minal mu'minin wal muslimin wannan sha Allah lahi kun as'alu Allah lana lakum afiya assalamu alaikum ahalar diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum afiya wannan ana yin ta an an je kenan maganta ba ana huciya ba sai kuma yan wa idan mutum yana buƙatar addu'a akwai da mai fadala ta matatu gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ruwa ta tabbata ta cikin sahih jami'a ka ruwayar cewa wanda ya ce allahumma gafir lilmu'mini wal mu'minat kurin allahumma gafir lilmu'mini wal mu'minat kai ya kodi yace Allah gafarta mu mu ne maza da mata bakin lafazin kai da inganta yace Allah zai baka ladan adadin matattu gaba daya kaga lada wannan kuma kawa kowa Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat kuran in kodi kaga wannan kawa ko ko kana gida kai yanzu ma kai ta za baka ladan kuma adadin matatuwa gaba daya da masare da matatu duka eh kowa kana addu'a sai ta biyu mai hukumcin aske gashin gira da gashin hanci to aske gashin gira nasi ya zo na annabi ya la'anci wani mutanen misat mana mata masu aske gira wannan akwai tsinuwa aske gira akwai tsinuwa kan shi amma aske na gashi banda nasi wanda yana shi gaskiya na gashi ta hanci sai yanzu lokacin sallar asuba da lokacin la'asar kuma gaskiya asuba kamar da aka sani yan uwa kwarai lokaci yana canzawa lokaci zuwa lokaci balle a yanzu gaskiya idan muka diba kwarai da yawa suna sallar asuba ba a lokaci ba don ka diba yanzu asuba a nan da magaran tana shiga karhe shidda ba minti goma sha biyu kamata ma a fara kiran sallah he ta yi bayan kenan kusan kenan shidda ba sha ɗaya haka za a yi kiran sallah ma tukun bayan kiran sallah a yi raka a tayil fajar kuma a yi sallar asuba kaga wasu na yin ta ma wasu ba 20 wasu ma biyar da rabi mutane yan wa kware sun dake addini sun mai rukun kai na kashi gaskiya abu ne yan wa idan kai sallah lokaci bai ba binne ne kai wanda kai ta a shida da rabi da a shida da rabi ma cikin lokaci ne dan ba ta ke warana mata hudawa sai karhe bakwai ba goma sha ɗaya haka kenan yin ta wanda kai ta shida da rabi da kai ta biyar da rabi dan kayi a cikin lokaci alfijir iya ke ta wa karhe shida ba minti goma sha ɗaya ko shabba sha bi kai kenan bai halitta kai sallar asuba kayan haka gaskiyar magana kenan domin mutum ya gyara la'asar a yanzu shigar lokacin ma sai karhe hudu ba sha uku shigar ta mata ko aikiran sallah kaga a yanzu da yawa suke la'asar har ma cikin masu abin aƙida ya su sallar la'asar a karhe uku da rabi wani zai maka wata fatawa an ce idan sa zula kullum shi misalahu in inuwa komi ta tsawon shi eh haka ne ma haka magana take ciki an ci a ba da zillu zawal nasan hadisi ijma'i ko wannan ijma'in malamai na sha muku bayani ijma'in malamai na ba sa bayani tsakanin magabata inda ake cewa inuwa komi in ta tsawon shi ba da zillu zawal sai ka hudda inuwa ta zawal yanzu misali wanda yake yanayin mu zaka musu wani lokaci tsakiyar rana azau tana yi babu inuwa ko ina inuwa ka yanci a jikinka a yanzu misali a yanzu an ka zo ka tsaya daidai zawal su ga azawar kaga inuwa take jikin ta kai kusan ta kusa mata guda ina tsawo ta kusa mata guda inuwa kanga ya ta kai mata guda kenan sai ka lissafi a yanzu wannan bayan wannan inuwa ta zawa daga inda take daga nan ne inuwa komai ta tsawon shi in ka ce ka yake inuwa ka ta tsawon ka an zaka sallah ta karbi da rabi bi da rabi wanda inuwa ta tsawon kan wannan da sai ne idan ka wadda ka hudu zuwa zuwa ba ka ce ku ino ka kayi sai ku ino ta tsawon ka to la kai sallar asar karfe biyu man biyu ma ka yanka ka ino ka ta tsawon ka shi lokaci yayi kenan ana magana bayan zillu zawal ta haka a yanzu dai tsakanin ga Allah mutum zai la'asar yayi ta da gudu gudu yayi la'asar karfe hudu ba ba minti goma kayi ta da gwa kiran sallah ba komi tana yi ko iya dawan kana gida ko baka lahiya amma in dai a masallaci za a yi ta gaskiya an yi da gaggawa ƙarye hudu ba minti biyar wani shi ne gaskiya magana allah shi da mu sai mai maganar mai hukumcin bayyanawa da asir cewa a cikin sallan nafila ɗan uwa maganar sallan nafila cikin sai musulun kuruwa ta aisha radiyar an aisha gana cewa akan masa'ala tambaya kan bayyanawa a nafila ta ce wannan abu ne mai sauki a musulunci allah ka sauki nafila ko ka bayyana ko ka asirce duk daya babu wani kaidi duk daya ne akwai abu dama a ciki ba wani ko da rana ka bayyana ko ka asirce ko da raka nan ba wani matsala kan gaskiyar magana sai shi kuma wannan tambaya ce cewa wani ne ya sa shi gaba alama shi dan boko ne ya kame wasu ayoyi wanda suke cewa kungiya haramu ce ko dan kungiya dan bid'a ne to yan uwa da farko dai Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe wala yajrimannakum shana'an qaumin ala ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
ya isa Allah ya ce wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ke mana kashe duk adawarka da mutane kakka yarda adawarka da su ta hana ka musu adalci kai mai imani Allah maka umarni i'dilu umarni da maka kai adalci ko aqrabu littaqwa shine kusa da jin tsoron Allah dan kana adawa da yan kungiya ka kai kuma ka bar hanya wajen canza maganar Allah daga cikin ayoyi Allah اللهم آل إمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
na'am ɗan uwa eh, ku lura da ke wani mas'ala ce yanzu tana ta yawo kan magana balle ga masu adawa kira na sunna malamai na bayan da jimawa malaman hausa akan cewa akwai bambancin ƙungiya da ƙungiyanci kowane ka bashi wurin shi kaga wannan aya da iya kawowa ka diba duk tafsiran magabata ba naka ba na yanzu wannan aya ta sabko kan saɓani na rikici tsakanin ni da kai kai kaza ɗan kaza na ba na abin sha addini ba don ta sabko akan mas'ala wani bai hude ya samu musulmi akan wuri guda wannan ganin haɗin kan amsa da hadarar mutanen madida suna da adawa tsakaninsu ƙabilu guda biyu na amsa wannan yanzu ya ga musulunci da ya zo sun samu haɗin kai komai suna taya tare sai ya shigo sai ɗoko tsohuwar magana ta ta- ta tara ƙabilanci iya so kowa kowa kurin shi suka tashi kowa shi aktira mai da kashi annabi ya ce ina cikinku da'awa ta jahiliya wa ana bayyana a zuhurikum kuna kalmomi na jahiliya ina tsakiyarku kan wannan aya annabi bayanin wannan aya ta haɗa kai wannan habibin la'anan kan addini suka yin duk wani kabila a barata ga dukan kuna musulmi yanzu musulmi kuke nan igiyar Allah alƙur'ani shine babba jigo kenan addinin wannan shine nan magana ce akan sabanin zamantakewa haka mutane shi daban kuma laifi ne amma maganar ah, cikin an'am na lalzin farko dinu kanu shi a nasta minun fi shai cikin ah, an'am
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست فيهم من شيء lasta minhum لست منهم fi shai لست منهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست, في لست منهم من
لست منهم في شيء لست منهم في شيء إنما أمرنا لله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست فيهم لست منهم في شيء نعم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون بما كانوا ثم يفعلون ينبئهم بما كانوا فيه يختلفون
alar ma gaji zaka nufi adu ne zaka nufi adu ne
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون na'am da gudu ya zo ya gaji so ke zo da wuri da gudu ya zo a gaji yake sallama wuri hidai a yi jam'i an kare yan wa muna maganar eh, fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta yi innan ladina farraku dinahum wa kanu shi'an ka gana Allah ya magana wanda suka raba addini addininsu wa kanu shi'an suka da kungiya kungiya kullu hizbin farajin farihun wannan magana eh, raba kungiya mana raba addini Allah ke magana farraqu dinahum suka raba addininsu wannan Allah ya ce, lasta minhum fi shay ba kai ba ruwan ba kai ba su nan kaga ada abin da kashe nan kaga shi na ce duk malaman a cikin tafsirin magabata suna magana ɗariƙu a cikin addini nawa suka cikin ƙungiyoyin addini maganar addini wanda sai wani san dalika wani wurdi kaza ranar lokacin shiga lokacin wuta da azkar da dokoki da sunan addini shi Allah ke magana shi Allah ke magana magana addini dari kuki dan wani ayoyi da suka samu gani wanda ce farraqu dinakum magana raba addini Allah ke magana kenan wa akwai rabuwa ta zaman wani san bata kyau amma ka sanya kungiya a matsayin irin wani ayoyi farraqu dinahum kai juyi ayi ba haka Allah ya ji ayan ba sha Allah ta fara kudinan ko ko tafsir magabata ba naka anzu ba suna magana rabuwa a cikin addini haka Allah ce kuma muna kallo karara yanda addinin ya rabu kowa in da riku daga sa duniya iri ga sana ka zo ka samu kungiya matsayin addini rika zalunci kuma wallahi wannan mu suna yi mafi yawa kana kana ke amma zaka rushe addinin ka ne kuma ka koma ga Allah ga kazafi ɗan uwa marukaitun mai kungiya asalin kungiya ko a nace ko najeriya kowa san sababin kungiya an tashi kasashen munan yadda ɗariƙu suka mamaye yan bida shirka suka mamaye ko ina malaman su suke faɗi aji su suke sa a yi ko a bari ba ka damar ka yi wa'azin ko a ina sun hana ba a yi ƙungiya ta zamani kurin wasu takardu ne alaƙa ku da hukuma kurin takardu ne a yi statue galman interior tsakaninku da hukuma kun ɗauki alkawali za a ba mu damar yin wa'azi shi ne kurma a ba mu dama za mu yi wa'azi wuri kaza lokacin a ba mu dakin ka'ida ga wanda kuma suke wakilan wannan tahiya kuma kowa san Allah wa zakum minkum ummatan da'u la khayr wannan ka'ida ce da addini a samun jama'a cikin mutum masu wa'azi doka umarnin Allah ne sun bi umarnin Allah sun je sun yi rijijeniya a ba su uzurin wannan wa'azin da ake hana su a wurare da yawa amma yanzu gwamnati ya yarda ko gwamnati shirka ce ba wani matsala kasa kasa hannu da shi annabi ya iya mu'amala a tare huda da sauru kasar ba ta yarda ka ba amma sun yarda ka zo kai a baka doka da uzinin ka shiga ko ina kai wa'azi yan waje Allah wannan addini ne kuma na gane wannan wai in a najeriya ko a nijar an ka ɗauki mansari malaman ƙungiyar tarko izala a malamin izala dubu wanda ya ce ƙungiyar bai ce goma ba kuma sun kai da ce goma masu wazi ɗan wani wa'ana misali yanzu kuma kaka ce wa yana maka wani magana ne ni misali ƙungiya ni wani ƙungiya ni mana ƙungiya ka gane ni ba ƙungiyar nake cikinta amma ba ƙungiyar ba laihi ba ce ma ba kungiyar da ke cikin kungiya kaza tun tun 2000 da aka rushe addinin islam an samu rigima a yame aka rushe kungiyoyin addini gaba daya rushe ko addinin islam wadda bayan mu ma mun same ta muna rikici ana mu'azi bayan rikici da aka yi da makin tashar mun samu kungiyar addinin islam horko an mata sinye le 12 janvier 93 aka mata sinye aka yi kongire na horko na kungiya le 6 février 93 kin wata guda kusa ba wani kungiya da ita muke taimaka taimaka tahiya ana ta yana tahiya sai aka yi wani rikici wata zanga-zanga a yi mai sai suka rushe kungiyoyin gaba daya daga nan muka zo muka shiga rikici a nan buku wa'azi aka hana wani a sako hana har wa'azi maka hana ma'ana a ƙauyuka aka hana mu wa'azi- aka hana wa'azi da yawa to lokacin na samu yan rabuwa ana tahiyya aka samu rabuwa tsakanin yan jama'a cikin tahiyyar dai kowa gana gana gana ka wannan abin yasa daga baya dai ya aka samu kungiya ta farko mai suna alkitabu wa sunna nan suka zo suka kirayi mutane aka zamna akan kungiya sabuwa ta zo a nan na ce musu ni daga yau kungiya in dai ba an ce binne wa'azi ba yadda kungiya ni na tseda na tsaye da kungiya ba da laifi ba don na ga irin saɓani na zamantakewa don su kara buwan sun kara buwa ne akan masa'ala ta abin duniya kullum ta jagoranci kuma a yamani suka tashi hankalin a yamani suka yi kayan su iso gana dalilin wannan ganin wani abokin ka ne wani almajirin ka ne ya ka samu kowa irin ra'ayin shi daban to ganin ni bana so a- almajirin ka ne abokin ka ya samu kan wani abu daban na duniya na ce ni na tsaye da sunan kungiya amma muna tare haiki da muke na addini da gaba ɗaya tare zane duk wanda ya zo ko kungiya ta zo wannan wurin da muke wa ɗaya za mu tai tare ko wurin da ko ina za mu tai tare amma ban da cikin kungiya kidan magana cewa yana kare kai na kungiya ban da cikin kungiya amma gaskiyar magana kungiya da rura ce yan uwa bayan wannan abu na Najeriya ku diba a nan irin yadda aka samu matsala kan rashin kungiya ka je ƙauyuka amma da ka shigar kungiya ya baka uzuri kai kenan kungiya ya gane wani abu ne na mu'amala na kai da gwamnati kun san hannu kaza kaza kai to me ya alaƙar kungiya da addini ka ce wasu na bi wasu wasu man bid'a ka ga wannan zalunci ne kuma rushe abin da ke domin kowa san muhimmancin yan uwa ko ina sama alaƙa gwamnati ne wani gwamnati ba na addini ne ba wani da kai maka wani malamin Saudiya Huzaifa wane ne kasa da take daula islamiyya ba wani komai addini ne ka kama kanta da Nijar kana kun shi hankali ma ka gama rijiyar saudiya ɗan huzaifi ya ce kaza su a can duka daular islam ta gaba duka musulunci gaba daya bai bukatar kana daban amma ko a ce akwai kungiyoyi akwai haya kibar sulama akwai waye a can ba akwai kungiyoyin da na ɗaukar malamai amma ba a gama matsalar saudiya da nan da manoma ya baka fatawa wajen saudiya ka magana kungiya ga magana daban ne abun yan wa a takaice maganar kungiya wallahi duk wanda ya soke ta iya sukan ta yin sunna ne dan aikin kungiyar wannan shine kun to yan wa misali na san na kusa misali a nan garin a masu wa'azin mu 40 wallahi ni ban san dan kungiyar cikin kungiya biro bice bi ba duka bice mutum biyu cikin kungiya duka ba kun san sanar ana aiki tare ne kun duka mutum biyu ko daya bice kun ce kai ko ma suke da malami wa'azi a cikin biro kin kungiya to me alaka ce wannan wata kungiya ne me alaka ce me alaka kungiya ka soki da awa sunna gaskiya zalim kuma ga misali mutane akwai mutane akwai mutunci duk masu wannan magana su kan ƙungiya za ka wallahi su ma dalilin ƙungiyar suka fahimci sunna wallahi din da gaishe kuma sun magana cikin kusi kullum wasan wani abu daban kun shi ma dai kun yi suka ko alaƙa da wani ko ya soki wani amma me alaƙa ka kawo ƙungiya ka gama da ɗariƙu ka gama ƙungiya wanda a cikin nan sun san nan gaba daya cikin ni hasu magana kungiya in ba mana shine shugaba kungiya wannan abu alin ba wai nan kungiya ba shi dukkan nan wani cikin to shi kenan shugaban shugabanci ne ta he wannan kuma Allah ya ce a gama ai take tare to duka wannan gaba daya ce kungiya ne zai daga daki mun gaba daya kaga shirme ne kuma suka ne suka ne sukan tahe ne yake da haka kungiya a kama mata akan aikin da take na addini eh kai malami ne mai kuɗi ne ka mai aiki suke aiki ɗan wasu ana ƙungiyoyi wasu gini suke sai su gina masallataya wasu rijiyoyi wasu makarantu kuna ce ƙungiya ce haramu ne kai ƙungiya shi ne haƙuri shi hankali ne shi hankali ne wallahi shi hankali ne wallahi bai alaƙar ƙungiya da magana ɗariƙa ɗariƙa daban ce ka ce ma ƙungiya wai alhawa ne wala zalimce ko wala gobe kiyama Allah ya mata tambaya domin kana rushe domin rushe sunna ne gaba daya kuna taɓa kira ce ku zo ku shi ƙungiya ina wata kawai aka je ina aka je wa'azi ko a radio ko a ce ku zo ku yi kungiya kaza shirme ne kurin qur'ani da sunna duk wazin da ke wazin ta sunna ne amma bai hana ni da nake wannan wazin in kuskure kuma samu sabani da wani wannan bai da alaka da magana dariƙa ko magana hanya daban wannan sabanin adam ne sabani sabani sabani hayaki suka tsakanin su ko akan akan sabani ko hayaki aka sun zama kawai sun zama yan bid'a haka ban ku yi hankali da irin wannan mutane kullum suna zawa ne kudu suna neman ɓata tahiyya da kurin la kuma sai hatara sai hatara mu muna lalle banna cikin wata gurin wata kungiya amma ba wani ne kungiya ko mu kama musu yi aikin addini kun wanda ina ganin kungiya ba mai malami shiga ba kungiya aiki na sabon sama ya barki shirata ne ba zai ba mai malami ba tsari ne kun kuma zun tafiya da kun akwai takarda a wajen ku za mu yi azi mu bai ku tambaye mu je mu azi me matsala bara me alaƙa ta da da magana ka ta goyi wani dariƙa ce shirme ne kusan zuciya ne wallahi kuskure kowa iyaye bangaren kuskure a gyara wannan duk tafiya duniya akwai kuskure mu ba annaba bane ba sabai suna kuskure na kan wani kama wani kuskure sai kaza sai kaza sai kaza daban amma maganar tahiyar sunna sakta kan kitabu wa sunna akan fahimta salafu sali shi ne ake kira kungiyar addini gaba daya Allah taimake maka haka Allah ma bismillah ci gaba
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض
قل أرأيتم إن كان من عند الله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به نعلى سبحانه وتعالى yana ba mu shi umarni da jan hankali da wayannan mutanen mushrikai da yake tare da su wanda ya yayi sun ki amsa kira suna adawa da kiran shi ya ce ka gaya musu ku bani labari wannan rigima da kuke da ni da ƙur'ani in kana min indillah sun makafartun biyu wannan littafin in a ce daga wajen allah yake kuka kafirce ma allah ko kafirce ma alƙur'ani da allah me za ku ce allah ya kama ku mana kana akwai yashin hankalinsu wannan rigima da kuke ya zo donin ƙura'anin daga wajen Allah yake da Allah mai za ku ce ma Allah ku yi tsammanin kamun Allah gare ku alhali man adallu mimman ko fi shakakin bayid wane ne ya bata ya barin hanya kamar wanda yake zai saɓani wanda ya bar gaskiya ya nesa da gaskiya babu kamar shi kin tabbas wanda ya saba mishi batacce da kuma bata mai nisa da gaskiya yace sanurihim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Allah ce za mu gwada musu ayoyinmu a sassanin duniya wurare daban-daban ya cika wafi an fusihin hal a kansu za su gano da ayoyin Allah hatta ta bayanin annawar haƙ sai ya bayyana gare su ce wani ƙur'anin gaskiya ne daga wani ubangiji yanwa abu nawa na alƙur'ani wanda sai a yanzu duk binciken ɗan adam da ya in ya kai ya kawo sai ga ƙur'ani ya tabbatar abu wannan kahin yanzu kuma da bayani mafi inganci akan binciken hasashen yanzu kan sararin su bahana ne kan saman ƙasa ne kan gangar jikinku ne mun sha wannan bayani na halittar kan kanta ta ɗan adam matakaiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen samuwar kowa a cikinmu yadda ƙur'ani ya yi dalla-dalla daga ɗigomani jini tsoka ƙashi rihi halitta wani abu ne wanda a wancan zamanin babu wata na'ura ko binciken ɗan adam babu wata hanya ko na addini da ya bayani dalla-dalla irin a yadda ƙur'ani ya ka abin kuma zala ya bayani hatta da lokacin busa rai na ga wani professor na rasha a wata laborator an gudo shi ya musulunta me yawa kana ya ɗauki wannan itabkin matakaiya na halittar ɗan adam da waccan ruwaya ta kwanakin busa ma ɗan adam rai an gama halittar ɗan adam iya bin iya bin wannan a ɗan minti ba minti tun farkon abu ke bin shi iya so ya ga wannan datkin iya sibirkin shi wallahi iya bi iya bi lokacin da aka ba labarin suna da ya bayar ta hudu iya ya yaro kak yaro ya buɗe haka ya ce hore gata waye na Allah yake ga Allah ga Allah wallahi iya bi lokacin da aka da suna ta bada bayani iya bi dalla dalla lokacin iya yi kun yaro kak kun kun abu ya je kun yaron motsi yaron kina musa mushrik wallahi gashi a hili kana ne ba na abu wani abu wani abu zai ƙura'ani ya sunna na kuma labarin wani profesoki na kanada wanda sun gama da wannan zandani wanda ya samu naman zandani malami ne sananne na yamma na addini ne ya littafi ma kuma malamin siyasa ne ya cikin wani ake kira a duniya wajen bangaren ilimin kimiyya ya ba shi labari shi wancan ƙwararren a duniya hatta jami'in amurka ba nan ba suna ake da liberorin shi ka ilimin abin da ya shayi ɗan adam sai ya ba shi labarin irin yadda ƙur'ani ya difini yadda ya bayani dalla-dalla yanzu suna ta kawo ya ce ya ba shi randi suka gamu da shi ya ce wallahi sun yi zamana sun tattamna ƙarshen lamari cewa wallahi shi wannan abin naku ilimi ya ƙara mini kuma ya ce ƙaruwar da ya yi a ne kirarin cewa akwai gyara a littattawai da ya yi an karanta da yawa amurka balle afirka ba afirka ma ta amurka sun karanta ya ce yan kuma baya akwai gyara wallahi ya shiga talabijin ta kanada iya bayanin karar ga jama'a iya bayanin gaskiyar ƙura'ani lokacin lokacin bai kalmar shahada ba suka mai waya kai tsaye wahalan ka musulunta ya ce ba musulunta da hanzari amma na gaskiya bagana kenan daga bayan musulunta na ta wannan abin kenan ko qur'ani gaskiya ne tabbas kwanaki ya za su ganin wata bidiyo ta wani yaro a rasha rasha yankin wannan ne kirsten ne yaro ne sabon haihuwa kudin allah so ya gudun an ce ran juma'a yana da ihu iya kara iya kara kudin ayoyin qur'ani suke bayyana duka ka sanar kana karanta garin dan gwani wannan waya ya kaddama ga gama karar ka shi qur'ani a rubuce ayoyin qur'ani a cikin shi ko suke bayyana kuma yana juma'a har juma yaro na karami a rasha ɗan wani na ga wani mutumin alman a amai radiyo bai lahiya sai aka mai radiyo aka radiyo wajen mai birshe radiyo sai ga wani rubutu sai kasa gadowa bi wannan shi ne ba labarin mikanta radiyo aka radiyo mikanta akwai masu akwai gwanin kada dada ya ga wani kirtir kai a ta wani kirtirkin arab ne aka nemi laraba wallahi ayoyin ƙur'ani ɗaya anan ɗaya anan kuma rubutun ba shi ba ya kasa ba da gama gami ƙarar kan abu da ƙarar kan rubutu a ƙarar ƙur'ani na rubutu kun ƙur'ani ne kuma ka wuri ne shi ba za ta ko zuwa ka rubuta ka wuri ne amma a takaice kurumin abu ne iya da yawa Allah ce za mu gwada musu a shashanin duniya a cikin kawunansu sai ya tabbata sun gano wani ƙur'anin gaskiya daga Allah ke alam ya kafi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bai sama ka ba mana bai ishe ka ba kurum a ce ubangiji iya ga komai ubangijinka duk abin da suke iya gani wa ya su kurum faruwan ka ala innahum
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا nan kalmar harafi ne na ja hankali za a za ta magana mai muhimmancin gaske innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim so ne mutane kurin suna kokonto ne ba su ta ƙarya ce gaba ɗaya amma suna ga ɗalgar skela magana amma ba samu nutsuwa ba ce shakka suna kokontan gamuwa da ubangiji Allah ce to ala ba na jan hankalin cewa innahu shi Allah da ake magana da kulli shay'in muhit ilimin Allah ya kiyaye komi duk abin da ake ƙarƙashin ilimin Allah ne Allah ya san da komi na kaka damu kuɗin ka basu da Allah kuɗin da Allah ce gaba kuma farkon sura ko bismillah
bismillahir rahmanir rahim hamim كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى ذي قبلك a ɗan wani harfa da harkon alkurani an wade muna cikin harkon sautu shura shura kadai ta isa darasi ga musulmi san mahimmancin haɗuwa a shawara asalin a ce ƙungiyar kenan ko jama'a za su haɗu a zamana a yi shawara me ya kamata a yi ina ya kamata a yi wa'azi na ke matsala ta da'awa to na gari ne bai je ba shi ne ƙungiyar. yan wa sama wallahi sama da shekara kusan talatin yau da biyar zaman da ake yau har yau wannan zama iyana a gidan malam ɗan tsoho duk alamishin duniya duk alamishi sai mun zamana da dare ina za a yi wa'azi so ma san wa'azi ina ka da matsalar sunna wanda biyu suke son masallaci a je a nemo a yi ina suke bukatar makaranta a je a yi duk abin da ake a gidan malam ake wannan zaman muna yin shi ba kungiya ko daya aka yi kungiya din islam iya nan ta tahi zaman iya nan ko ta- iya nan zaman dai kungiyar dan baɗi ta ta zo ta tahi iya suna wata ta zo ta tahi zaman iya nan wata ta zo ta tahi iya nan wata me me da maganin kungiya nan ba kuma da masa hankali ba kungiya ba ake a aikin ne kurin shi ne kurin a gaban mu eh kurin da awace kurin a gaban mutane kungiya wannan kurin mu'amala ce ta gwamnati ko takardu ne kurin da gwamnati a mutum dubu ba bishi mutum goma cikin da ba sai suke su da suke alaka da gwamnati sai kaza kaza mu kurin yan yi ne yan waziri mu kurin Allah shi da mu kenan musulunci ya bar mu akan shura duk abin zan ba abin da za a yi an shawara al'umma shi ne zaman shi ne zaman zaman shawara akan taimakon addinin Allah akan aikin alkhairi za mu gaba yana gaba insha Allah za mu je gaba amin Allah ya ce kadhalika yuhi ilaik wa illa alladhina min qablik Allahu al-azizul hakim haka maka maka maka wahayi wannan wahayi da ake maka haka ma aka ma al'ummomi annabawa kahin kai yan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari ko mutum ta inganta yace ma'ana ko masu ganin suna ganin a gaban su yanda yake shiga wani halin in ana mai wahayi sanda zai shiga ana ana ganowa zai ka zuwa cikin sanyi zai ka zuwa ya ce mai a cikin waye yakan zo min daban-daban ita wanda yake mun wahala ya haiti kan wani ƙara sar kamar ƙara saka ta ba saman dutse car ya ji wani ƙara haka ya ce wannan ya yi ban wahala ɗaya cikin sabu yake ce annabi sanawa iyakan iyakan cinya ta kun da wahayi zo ya zai kashi na kamar ya kare kamar cinya ta kare canzawa ki ya shiga hadu ya shan wahala ƙwarin lokaci ita kuma lokaci kuma mala'ika zai zo ina ganin shi mai hira wani lokaci kurin hidan yaji kurin sautin ana ana mashi kurin ana tuzo mashi ayoyi kurin ana tuzo mashi ayoyin kurin wani lokaci kuma iya kallon mala'ikan gaba da gaba kenan yanda ake maka wahayi Allah ce haka aka yi wahayi ga annabawa kafin kai kun maye waye mai wannan aikin Allah al-aziz al-hakim shine Allah kuma al-aziz Allah mabuwayi mana ba abin da ya gagare shi kuma al-hakim mai hikima cikin tsari aje komi a wurin shi eh Allah kenan ci gaba له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم lahu ma fi samawati wa ma fil ard nashi ne an ce mulkan wa khalqan wa abidan kullum lillah duk abin da ke samai da kase gaba daya lahu nashi ne mulkin shi ne mahalittar shi ne mulkin shi ne bayin suke gare shi ɗan kwanan da masu kallon hanyar sadarwa kada na duniyar masu ilimi su ƙar shiga cikin imuwa akan ilimin akan sarin subhanahu kuram wanda abin kwarai kullum abin iya budewa ana kai na uwa abin iya huce hankalinsu illa kurin ko ka yi imani ko ka hauka ce wata mai ilimin ce ko ka hauka ce haka wata haka wata haka wata haka wata wata babar ka ta wani ta ce lamarin Allah ta ce kurin yanda ce yanda muke ganin abin wani halittu kusa masu yin wannan san subhana ta ce wallahi mutum ɗayan biyun ta ce ko ya imani da Allah ko ya hauka ce haka ne gaskiyar ta kenan na Allah ne dukkan abin da ke samai da kasai ya ce kuma huwa aliyul azim Allah shi ne maɗaukaki akan komi kuma Allah shi ne mai girma takadu samawa تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم na'am Allah ce takadu samawati wa tafattanna min fawqihin saboda tsoron Allah girmama Allah ya kai sammai su tsagi daga inda suke saboda sanin girman Allah wal mala'ikatu sabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku su ma suna mai tasbihi tsarkake Allah game da duk abin da bai dace ga Allah ba annabi ba labarin wani malaka ce mala'iku cewa iya girman shi ranar kibar annabi mun kanta ruwa annabi ke cewa Allah ya ban uzini in ba ku labarin daya daga cikin mala'iku mu daukar al'ashin Allah ya nauce gaya mana tsakanin kwatar kunnen shi wannan irin ta hata kunne zawa ka faɗa shi zawa ka faɗa ko a san naka da zai huce centimeter ko 20 ko ɗani guda ko ya ce shi wannan mala'ika kuma ɗaya ne cikin mala'iku takwas maɗaukan al'arshi annabi ya ce allah ya ban uzini in ba ku labarin shi yau tsakanin ku hata kudin zuwa ka faɗa shi ta hiyar shekara 700 kasan dai ko da belo abin makar ko da belo ba kawo ba kasan dai aljima na yi wannan wai kurin ba ga maka sauran muha kan kasan kahowar a wannan kurin hata kunne zuwa ka fada ta hiyar shekara 700 kuma ruwa ta inganta amma cikin kaskantar da kai suke tsoron Allah suke suna tsarki alfahim tasibir tasibiyan wa cewa tanzi wanke duk abin da ake yin wa Allah na shigantaka mai ci Allah iya da ira abokin tarayya Allah kaza ne bayi sun yi balle mutane aljanu kalmar masu masu bugu kalmar masu masu masu masu daci wani alamar labarin kalmar tana da muni Allah ta kai sama ta tsage dutse ya tsage ƙasa ta tsage mai Allah ya ci Allah ran ba rasu mata huki na an da ulama nola an da ulama nola cikin maryam ta kasu mata ta fatsarin ta kadu samawatu ta fatsarin huki na ku? wace samawatu ta fatsarin
kuma da ta hukun kowa ya kawo
Allah ya ce ya kai sama ta tsage ta kasa mata tafatar boki ne ta shakul aran ya kai ta kasa mata tafatar ne ko wata shakul aran wata kirin jibala hadda an da wadda rahmanu walada Ah. Mana tafataran منهم يتفطر منهم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
ƙura'ani kenan takadu samawatu ta faɗar na min Allah ce ya kai sama ta tsagi watan shakul arad ya kai ƙasa ta tsagi wata khirlu jibalu hadda ya kai dutse ya rushe me zai kai sama ta tsagi ƙasa ta tsagi dutse ya rushe an da'aulun rahamani walada sun da'awa cewa Allah mai rahama yana da ɗa. Allah ce in kullum man fi samawa to ar. To me Allah ce umma min rahman in takzura da. Umma min rahman in takzura da. Bai dacewa ga Allah mai rahama da kida. In kullum man fi samawa to ard. Illa atir rahman abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah ce bai dacewa ga Allah mai rahama a ce iya da ɗa. duk abin da yake sama ko ƙasa kowaye sai ya zo ma Allah gobe kiyama yana bawa kuma ta takad a hasamu wa'atun adda Allah duk yawan halittu da maɗauku da komi Allah ya riga ya lissa ya ƙididdige kun ce kullum ma ta yi mulki mata farda kowaye zai je ma Allah gobe kiyama shi kadai maka haka malakai mala'iku suna girmama Allah suna tsaki abinda ake marke wannan shi su ba subhanallah kenan ka wanke Allah ga yamma da duk wata na ƙasa gaba ɗaya shi gaba labari cewa mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi game da gode ma ubangijinsu wastakfirun liman fil ard kaji kuma suna neman gafara ga 'yan ƙasa ire-iren mu nan an sani aya ko zama labari ga masu imani suke neman gafara domin sun san irin sa'o da mutane ke yi sun san irin katobara da muke yi da imanin ma amma akwai laifi da haka suna tausaya mana matsayinmu na wata halitta ce mai bi da ƙi an ba mu ikhtiyar shi mala'ika bai da ikhtiyar mala'ika yadda Allah ya shi kun shi kun hibar ba da Allah kurin bai san zaɓa Allah ba bai isa ba Allah shi haka dabbobi ba sa yi mu ne da aljihun aka ba dama aka wata halitta ta ɗaukan umarni koki sai suke tausaya mana hata masu imanin da halin da ake ciki sai suke neman gafara ga mutanen ƙasa Allah gafarta mana ala inna Allah huwa al-ghafurur rahim kuma daman dai kalma ce a sananna Allah cikin sunan siffofin shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayi eh Allah ya san mu ya mu ɗabi'a laifi mun rage alƙawari cikin ramashi za mu yi laifin mutuba sai gafarta mana ku gane in wa manta algafurur rahim kana iya laifi kayi laifi zina shan giya ƙarya kurin Allah ya gafarta ma kadai a maka rahama to shi Allah a lokaci guda ya yayi wannan laifin bai kama ka da shi ba zina ce shan giya ce ƙarya ce kai ma shirka ce kai sai ka tuba duk abin da ka shekara ɗari kai kana shirka kana shan giya kana mori kana kaza ya ka tuba wannan layin da yake rubuce gaba daya wanda kai an rubuta kuma yanzu an rihi shi an yi fasan shi an shahi shi an ce ƙasa kan da wata mashi da gokiya ma ita ma ƙasa an yi fasan shi an shahi mata memory kit ita ma ƙasa gokiya mata mashi da an shahi ai ka gokiya ma ko shaida ta mata akwai ta ƙasa ko ta gabawa duk da gabal da shaida da ƙasa duk gaba daya zirin da yake an shayi mai mulkin babu shaida an ƙoge shi na Allah ya rike maka zandai kaga wannan kadai rahama ce to amma Allah a lokaci guda tuba kullun da kai kuma he sa wannan dalilin tubarka he sa ka cikin rahama shi ta aljanna ka nima abin da kai ma fa yanzu kana iya tuba yanzu ka tuba Allah saka aljanna kaga nan laifi da kai daga tuba ko ba kama da shi kuma Allah da ya saka cikin rahama cikin aljanna wani abu ya Allah kuma ɗan adam kai biya da ba ya ya kai ya kama za a yace ma ya kai haushi ma zai wani duk wani abin da yi muku a ciya tuba ya kai haushi ma kana an shan haushi shi da ba musa musa da fir'auna ko ba haka ba fir'auna musa da fir'auna ba da roƙo Allah kai musa Allah ya Allah ka ka sa fir'auna ka sa su ta tauri ka su imani azaba ta su ko wannan annabi Allah ne ga malaka jibril shine fir'auna ko yake ba da manzon labari ya rasulullahi inda ganin lokacin da za a fir'auna ya shiga cikin ruwa inda ganin fir'auna iya neman kalmar shahada ina dokar laka ina tura a bakin shi dan kai ko kalmar imani sai yiwa wannan annabi a malaka da malaka jibril fir'auna ya bashi haushi kwarai bai san rama ga fir'auna haka annabi Musa bai san fir'auna shiri ma bai san ma shiri gaba daya bai san ma kan ma su shiri sai yanzu sun masa haushi sun ma su yi banna adam kenan dan yau kuma nan mala'ika ne ma amma ce wallahi ce rasulullahi fir'auna ya wannan kalma ya yi imani ga iya tsoron rama duk da ce ba a mata tuba amma jibril ta iya tsoron rama ta Allah kada wannan kalmar da fir'auna ke hudu ya ka imani da ubangiji Musa da kaza kaza iya tsoron Allah bai rama sai ne kika sa in tura a bakin haka ba ruwa ta inganta ruwa ta inganta kan haka haka banza haka jibril wala adam labari haka kenan kaga ya Allah mashi Allah kai kai kai yau ka tuba Allah ya gafarta maka kuma saka aljanna shin Allahu gafurur rahim kenan me Allah ya ce gaba والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل wallazina takhadhu min duni awliya waɗanda suka ɗauki wani Allah shine majibincin lamarinsu ba masu bautar wani Allah masu ba wani haƙƙin Allah to wani mutane Allahu hafizun alaik ya Muhammad ku dumi wasu Allah iya gani ya kiyaye duk abin da suke aikatawa na ba wani haƙƙin shi da haka wa ma anta alayhi wakil kai Muhammad ba wakilin kowa bane a na wakili a ce gashi an baka kiwo in ba zai ba imanin za a kama ka a in ant illa nazir kai za ku mu gargadi ne Allah shi ne wakilin ban shi wa ala kulli shay'in wakil Allah khaliqu kulli shay'in wa ala kulli shay'in wakil Allah shi halitta komi kuma shi ne wakilin kayan shi kai na isarwa ce haka kai mai wa'azi bakin ka isarwa ce mai rabon shiriya ya shiriyu mun rabu haka Allah ya dashi sai ka sa wani dan wuta yi wa'azin kuna ta wa'azin kuna ta wa'azin shiru har da kaza kaza kaza a ai mu namu hudi ne shiri hannun Allah take annabawan Allah Allah annabawan Allah ya ko da manzanni sun yi kira sun yi kira manzara ke labari an gwada mu na annabi da jama'a masu yawan gaske ita wani tawace aka ce ba naka bane ba Musa zai bashi ce an gwada annaba da ba ce har na ga wani annabin ya zo filin kiyama kiyama ta tashi ya je ma Allah shi tun daga mutum daya shi kadai ya yi wa'azin ya kare ba wanda ya imani shi ta mai matsala shi iya matsala mutanen ne ba su da rabu kenan kun kiya ku ne ba ku da rabu mai rabo zai amsa kira mara rabo bayan da kai iya da shi alakar shi da Allah ne kurin kai na ka sauke wajibin da ke kanka shi in anta illa nadir wa ma anta alim bi wakil Allah ce kai ba wakilin kowa bane zaka isarwa ne kurin Allah ce gaba وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير am ittakhadhu min أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب qasru samawati فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا وما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب نعم حسبك جزاك الله خيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته